والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم لا هادي إلا من هديت ولا ضال إلا من أضللت ونسألك اللهم أن تجعلنا من الهادين المهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا المضلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah cikin baiwarsa da faralarsa da ni'imarsa a yau asabar wanda ya daidai da 25 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama tana 1445 wanda ya daidai da hudu ga watan mai miladiya tana da dubu biyu da ashirin da hudu yau wannan makaranta za mu fara sabon littafi a cikin karatun hadisi da muke yi shine sunan turmizi ko jami'u turmizi kamar yadda aka sani Allah cikin hikimarsa da baiwarsa mun karanta bulugul marami an adilatul ahkami a wannan makaranta kwanci tashi har Allah ya sa muka sauka kuma muka dora da littafin muwatta na Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu shi ma kwanci tashi har Allah ya lamunce mana muka sauka to yau gashi a wannan rana kuma mun bude wani sabon littafi na Jami'u Tirmidhi ko kuma Sunan Tirmidhi idan an lura za a ga usulubin namu iri ɗaya ne cewa bulugul marami littafin hadisi ne da imamu ibn hajarin ya wato haɗa shi yana tafiya tare da babobin fikihu yana tafiya da babobin fikihu yadda aka tsarawa daga tsarki zuwa wanka zuwa arwala zuwa sallah zuwa sauran dukkan ibadu kuma aka shiga mu'amalai haka wato bulugul marami akan wannan usulubin littafin muwadda ya tafi shi ma dai magana ce ta fiki koyar da addini da koyar da mu'amala to a cikin littafan nan na hadisi guda shidan nan wato littafin jami'u turmuzi yana daga cikin littafin da ya ɗauko tsari irin na motsa tafiya akan babobin fikin wannan ta sa da yawa malamai suke ganin cewa in dai magana ce ta a koya a sani a fahimta ga ɗalibi to sunan turmuzi har ma ya fi sayuwar bukari da musulun sayuwar bukari da musulun tsarin da suka ɗauka tsari ne na malamai ba na ɗalibai ba. Bukhari ba littafin almajirai ba ne, ba littafin mai koyon karatun hadisi ba ne, littafi ne na malaman hadisi. Haka shi ma imamu Musulun, amma in ka duba sunan Tirmidhi da kuma shigen abin da sunan Abi Dawud da ya tafi a kai, to duk tsari ne na koyar da mai karatu. za ka ji menene tsarki menene kaza menene kaza menene kaza imam al-bukhari tsarin da ya dauka mai tsauri ne sai malamai suke iya ganewa suke iya fahimta shine abin da tsarin da imam al-bukhari ya dauka kuma hadisansa ya ba su tsauraran matakai wanda ba kowane hadisi bane ko da ingantacce ne zai iya cin wannan jarabawa saboda shi kafin ya karɓi hadisi a wajen mutum to sai kana da sharaɗi biyu manya bayan ƙananan sharaɗa hadisin da za ka gaya mai lalle ka ji shi kai tsaye daga wanda ya gaya ma ba labari ba ba abin nan ba sannan kuma ba kawai haɗuwa kuka yi ba an san ku tare shine almulaƙati wa ɗulul mulazamati almajirinsa ne da an ce malam wane to sunan ka ɗamfare yake da sunan shi saboda daɗewar ku tare a wajen bukhari shi yana ganin in dai ba ku daɗe tare ba to dan ka ce mai ya ce shi ba zai ɗauka ba a inda musulmi ya ga wannan sharaɗan guda biyu sun yi tsauri shi ya ɗauki ɗaya ya da ɗaya ya ce in dai sun haɗu ya gaya mai shi kenan ba sai an daɗe tare ba buhari ya ce ni sai sun daɗe tare to kaga musulmi ya ɗau ɗaya ya ban mai ɗaya a inda shi kuma imamu turmuzi da ya zo sai ce ni ko ɗaya ma ba zan ɗauka ba ni kawai abin da nake so in fahimta shin hadisin ingantacce ne in dai ingantacce ne ba na sharɗa sai an yi ido da ido bukhari yake sai an yi ido da ido kuma sai an daɗe tare muslim yace a in dai an yi ido da ido to ba sai an daɗe tare ba to shi yasa zaka samu saukin haɗuwa da hadisan imamu turmuzi akan sauran duk da cewa imamu turmuzi almajirin Bukhari ne almajirin musulun ne ya yi karatu a ƙarshen su kamar yadda ya karatu a sauran malamai da yawa domin duk sun haɗa zamani irin taban hadisin nan ba a lokaci ɗaya aka yi su a zama malaman ma a lokaci ɗaya wani da wani Bukhari ya ga musulun musulun ya ga Bukhari Tirmidhi ya ga Bukhari da musulun duk sun gan su kuma duk malaman hadisin nan almajiran almajiran malaman mazhabobi ne duk wanda ka yana ce ma yanzu a rike littafin waɗannan bayan Allah a yada mazhaba to bai san su ba bai san abin da suka rubuta dukkaninsu a durkushe suke kansu a ƙasa a gaban almajiran almajiran malaman mazhaba domin misali dukkan su ɗin nan idan ka ɗauki imamu turmuzin nan da muke a kansa kamar yadda na faɗa cewa almajirin bukhari ne almajirin musulun ne shi ko bukhari almajirin wato ibn al-mubarak ne ko kuma almajirin ishaq ibn rahawai ne shi kuma ishaq ibn rahawai almajirin ibn al-mubarak ne shi kuma ibn al-mubarak almajirin abu hanifa ne na kusa-kusa almajirin abu hanifa ne abu hanifa shi ya karanta da ibn mubarak hadisi hadisi shi kuma ibn mubarak shi ya karanta da ishaq bin rahawai hadisi ishaq bin rahawai shi ya karanta da imam al-bukhari hadisi kuma sannan gabaki ɗayan su din nan mafi yawancin da imam muslim da imam tirmidhi da balantana irin su ahmad din da kanshi da sauransu duk almajiran imamu shafi'i ne shi kuma shafi'i almajiran imamu maliku dukkansu imamu shafi'i yake cewa da an faɗi sunan maliku to duk wani malami ya shigo ya ce ba a sa baki a addini in dai maliku na nan shi ake bari ya faɗi yadda za a yi sau da duk wanda ka je na cewa a riƙe hadisi a saki mazhaba bai san me hadisi ba bai san su waye malaman hadisi ba su su buka su su maliku su suka haifi hadisi domin mu waɗanda muka zama karanta na sha gaya muku cewa ita ce littafin hadisi da aka fara yi a duniyar musulmi gaba ɗaya duk malaman hadisin nan ita suka karanta suka haifi nasu gaba saboda haka rike mazhaba shine rike hadisi rike hadisi kuma shine rike mazhaba to alhamdulillah wannan bawan Allah ya taso ƙasa da su domin an haife shi hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da shekara ɗari biyu da tara ɗari biyu da tara ya rayu shekara saba'in a duniya ma'ana shekarar da ya rasu hijirar manzo Allah tana ɗari biyu da saba'in da tara kenan kaga yanzu wannan littafin da ke gabanmu aƙalla yau an shekarar dubu da ɗari da hamsin da wani abu ana karanta shi a ga wani ai babban alama sun ce Allah ya karɓi abu shekarar dubu ka rubuta littafin shekarar dubu ana karanta kuma har yanzu ba a daina karanta ba alama ce ta Allah ya karɓi abin kuma ya yi wa abin albarka to haka bayan Allah suke ya rayu cikin neman ilimin hadisi kuma Allah ya sa duniya ta yi masa shaida da tsoron Allah duniya ta yi masa shaida da takawa da zuhudu da bin sawun magabata su kuma suna biye da sawun manzala sallallahu alaihi wasallam yace littafin nan dawa da na rubuta shi ba har kawai na rubuta shi ba na rubuta shi na yi wa Allah istihara Allah ya ba da zaɓi a kan ini kuma da na yi ban bayyana shi ba sai na dinga kai wa malamai na suna gani su duba su duba su sai littafin ka yayi kyau su duba kamar yadda muwaɗa dalilin ma da yasa aka sa mata muwaɗa kenan imam malikoci sai da na kai wa malami saba'in ya duba muwaɗa malamin hadisi saba'in sai da ya duba mawaɗa ya ce gaskiya littafin naka ya yi kyau sannan aka gaya wa duniya to don haka za a ga cewa abu ne in Allah ya karɓe shi kai da kallo za ka san Allah ya karɓe shi to alhamdulillah shi imamu turmuzi wato ba kamar yadda bukhari ya bi ba shi bukhari yana ɗan nuna ɗan ƙwarin fahimta a ɓangaren fikihu shi kuma turmuzi yana nuna ƙwarin fahimta a ɓangaren ilimin hadisi shi bukari baya sa baki a wannan wajen saboda ko dan ya san ya kai matuƙa ne baya cewa komai amma idan duk sanda zai yi babi sai ya faɗi fatawarsa akan babu shi yasa wasu ke gani kamar zaman kansu yake ba zaman kansa yake ba fatawa yake domin a mazhaba ana yin ijtihadi muqayyadi kana cikin mazhaba kuma kana da damar ka yi ijtihadi gwargwadon abin da ka fahimta shi yasa Buhari duk babin da zai bude sai ya ce babin da ya halatta a yi kaza babin da haramun ne a yi kaza haka zai ce ba ta zai babu ɗaharatu ba ko babu da wudu'i ba haka zai ce ba a'a sai ce babun da wajibi ne a wala an an yi kaza kaga ya shi ya fito da hukunci kenan wajibi ne idan an mutu mamaci a yi kaza to sai kawo hadisan da suke goya bayan wannan fatawa to shi Buhari abin da ya dinga dauka kenan shi kuwa Tirmidhi shi sai dai ya ce babu tahara yanzu zai magana a to amma inda kuma suka bambanta da Buhari shi Buhari baya sa baki akan hukuncin hadisi saboda shi abin da yadda kawai sai hai kawai yake kawo ba wata magana duk abin da kaji sahihi ne ko da dai sahihi ne a wajen shi domin hukunci akan hadisi ba hadisi bane malamin da yake yin hukuncin zalika mablaghu min al-ilm iya abin da ya fahimta kenan saboda haka yanzu shi kan shi turmuzi shaye duk wanda littafin na gawa ke hannunsa to ya ji cewa mazala ne a gidan shi kawai haka ahmad ba ya faɗa yake duk wanda ya rike littafin nan a gidansa to ya yadda mazala ne kawai a gidan shi saboda me babu malamin da zai rubuta hadisi a littafin da ya san hadisin nan karya ne a'a duk suna rubuta hadisin da sun iya binciken su akan wannan hadisi ingantacce ne illa in wani ya gayyata shi a wajen shi bai inganta ba me yasa saboda kaza in kuka da an ce wannan hadisin mauru'i ne malaman hadisi abinda suke nufi da hadisi mauru'i ne dalilan suna da yawa ba kawai suna nufin hadisi karya ba ne a'a a cikin mutum goma wanda suka rawaito hadisin akwai wani shi wannan nan makareci ne ko ya taɓa ƙarya to hadisin sunansa maurudi tunda akwai wani a ciki su su goma ne ba mutum ɗaya kuma ba a wannan hadisin ya ƙarya ba ya taɓa ƙarya to tunda ya taɓa ƙarya duk inda aka ga hadisin sa maurudi ne to makareci ko ai wata zai faɗa gaskiya ko eh wata zai faɗa gaskiya to har gaskiya ta shi ba a su wala ta kama nuna hun shahadatan abadan tun da ya taɓa ƙarya kar ku ƙara karɓar shi da har abada wala ta inda lahum fasiqun kuma su ne fasiqai ya kuma fasiqun su ne fasiqai wayannan to wannan hadisin da aka ce mai na ƙarya wani kuma zai haɗu da shi ya ce mai na gaskiya ko kuma a'a kamar yadda muka faɗa ɗazu wannan hujjar da ta sa ka ce mai wannan hadisin ƙarya ne saboda ya taɓa ƙarya shi a wajen wani malami shi wannan bai ɗauke shi da yin da sa a ce hadisi maudu'i ba ne saboda haka shi ƙarya ba ta tabbata a wajen shi ba kawai hadisi ne sai to shi imamu tirmidhi duk lokacin da ya gama hadisi bayan ya mai babi na fikihu kamar yadda zamu dinga ji to duk lokacin kuma da ya gama sai ya ce wannan hadisin sahih sai ya bashi lamba abinda ba za ka gani a musulun ba ko bukhari ko yadda ya ce hasanun sahih ko hasan shi duk sanda ya gama hadisi zai buga stamfi akan hadisi duk sanda ya gama hadisi zai buga amma yanzu ko a motsa ai mu ji wannan ba kawai cikin hadisan suke haka bukhari cikin hadisin zai to kowane malami akwai usulubin da ya dauka wanda shi yasa zaka ji sunaye daban su ma yana bambanta yanzu wannan da yawa wasu na kiran shi jami'u tirmidhi wasu wasu ce masa sunan tirmidhi to kowanne da dalilin da yasa aka ambace shi da wannan sunan to amma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya riko da hannunmu ya bude kirazanmu ya sanya mana fahimta da ganewa abin da yake mai wahala ne a cikin wannan hadisin littafi Allah ka tabbace mana shi Allah ka kiyaye mu kurakurai Allah ka kiyaye mu wato jahilci a cikin wannan Allah kai mana fatahi kai mana buɗi a cikin wannan karatu alhamdu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan malamin jagora Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya hada mu da shi a cikin ladan dukkan salati da zamu yi a cikin wannan karatu da kuma duk aikin da zamu yi da wannan littafi alhamdu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda na faɗa cewa a yau wannan rana ta asabar wacce ta yi daidai da 25 ga watan shawwal hijirar mazala 1445 za mu fara wannan littafi da sunan Allah mu ta bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim bismillah bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim kitabu daharati ma'ana za ka ga shi ma wannan wani usulubi ne na malamai za ka ga a littafin ko ana cewa kitabu kitabu kaza kitabu kaza to in sun ce kitabu to a cikin babun akwai babobi daban-daban sai a ce kitabu amma an ce babun to babun zai kaza to wannan babun to a iya wannan magana ita za a yi kawai a wajen amma kaga ya fara da kitabu to a ƙarƙashin kitabun kuma sai babu to a nan za ka ga babi na ɗaya babi na biyu babi na uku kowane babi kuma da abin da yake magana a kansa amma duk ƙarshe dai a ƙarshen a cikin kitabu a hare da kuma littafin da yake bayanan hukuncin hukuncin tsarki an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato abin da zai fara da shi babu ma ja ala tuqbalu salat salatun bi ghayri dawud zai fara magana akan hadisin da ya samu na cewa ba a karɓar sallar da aka yi ta babu tsarki babu tsarki ɗahurin tsarki a nan sai amfani da kalmar kahur wato ɗuhur domin ɗuhur shine wanka ko arwala idan an yi rubu a kan sa'in ɗuhur ko a wudu in ka ce wudu da rufa'a alwala kenan duhur da rufa'a wanka kamar da Allah kamar da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa in kuntum junuban fatahharu to duhur wanka kenan wudu alwala amma an yi wasali sama aka ce dahuru ko akan wawe aka ce wudu'u to ruwan da za a yi wanka da shi ko ruwan da za a yi alwala da shi shi ne wazo ruwan alwala amma wuzu alwala tuhuru wankan tawuru ruwan da za a yi wankan da shi to tun da ya ce ba za a karbi sallah da gairu tuhurin ba to sai ya amfani da kalma amma wace tuhuru a nan ta haɗa har da alwala kuma cewa kamar yadda a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza hadatha idza hadatha Allah ba zai karbi sallar ɗayan ku ba in yayi kari hatta ya tawadda har sai yayi alwala to kaga wannan babin da zai kawo kenan kaga ya kawo shi a babi na fikihu na hadisi na farko shine yace hadathana qutaybah bin sa'id kamar yadda mun sha faɗa malaman hadisi suna da ta'as terms ma'ana salo salo na yadda za su bayanin yadda suka karɓi hadisi tun a muwaɗa muna jin irin wannan ko a ashafa za ka yi sun ce haddasana ko a kabarana ko an ba'ana duk suna faɗin wannan in sun ce haddasana to abin da suke nufi malamin da suka yi karatu a wajen shi ka ja ya fassara ma kana ja yana fassara ma to shine haddathana kuma da ma'anar qara'ana zaka ji a ashafa shi ke bayanin wannan cewa bi qira'ati alayhi haddathana sai ka ji ya fassara haddathana din sai ce bi qira'ati alayhi da karatun da nayi a wajensa shine ma'anar haddathana kana ja malamin yana fassara domin su malamai da suka zo daga baya suna son su gane ya aka yi kamar yadda Buhari ya ce ni sai an yi daɗe ana haɗe to in ka ce mai haddasa na zai gane cewa kun daɗe tare domin jiha kake almajiri ka zauna ka yi almajirci a wajen to shine za ka ce haddasa na ka ja an fata shi ta zai fassara ce bikira a ci amma idan aka ce a habara na to akbarana to shine wasu sun fassan haddasana din nan haddasana din nan wasu sun raba ta biyu suka ce in ma ya zama na kai kake karantawa malamin yana fassarawa ko kuma wani ne yake ja kamar ku yanzu sauran kuna zaune wani yana ja malamin na fassarawa to duk a cikin haddasana ne amma ba za ku fassara shi da bikira a ce alayhi ba kamar yadda shi mai jan zai fassara amma malamai za su yi muku afuwa ku ce haddasana saboda kuna nan aka ja kuna nan aka fassara to amma idan aka zo malami ya ce akhbarana akhbarana to ɗalibai shi suka yi malamin shi kaɗai yake jan karatun yana bayani shine akhbarana to idan ka malamai suka zo binciken hadisanka suka ji a kabarana to sun san irin binciken da za su yi a kabarana tun da shiru kai ake ji to nan za a iya saukin tasyifi zai iya samuwa a nan abinda suke cewa tasyifi abinda malamin ya faɗa daban abinda ka ji daban baka ji sosai ba shi ka za ce kai kuma kunnen ka sai ka ji kamar ka za ce to ana gane kuskure ka ji ta wajen ƴan uwanka ɗalibai da kuka yi wannan karatun tare su sai a ji mutum uku duk sun haɗa akan lafazi ɗaya kai kuma kai kaɗai ka ware sai a ce to ka samu tafiyu baka ji sosai ba sanda malamin yake faɗa ya faɗi kaza sai kaza ci kaza yake nuna to suna gane wannan to shi da zaka ji an ce a habarana ya ba mu labari idan kuma an ba'ana suka ce shi sa wani sai za ita kanta an ba ana kan masu yaga ba sa rubuta ta ga baki da sai ka kamar yadda haddasana za ka sun ce na amma in an ba ana ne sai ka sun sa alhamza da nuni da alif sai a batta haka saboda suna da hata a rubutu ba wai a magana ba hata a rubuta hadisin ma suna da nasu terms din akwai inda za a ga in ana tafiya sai a sa ha to ana in an sun sa ha to sun yi ta ɗalibi kenan ma'ana malami zai dinga rawaya yana rawaya yana daga wani zuwa wani sai ya ga saha kawai sai kuma ya ci gaba da sunaye yana nufin wancan sanadin ya gama shi kuma ya ji hadisin ta wani sanadin daban sai ya ɗauko shi shi ba ma'ana ka ga ha ta hawili kenan ya canja daga wani sanadin kuma ya koma wani sanadin to duk suna yin wannan ne saboda 'yan sikirinin za su zo daga baya su gane idan suka dinga samun kana ta canjawa kuma suna bin sawu su ga ba haka bane to sai su wa hadisinsa wata irin shaidar da nan gaba ba za a karɓa to shine sai ya fara cewa haddathana qutaybah bin sa'id qutaybah dan sa'id ya ba labari ma'ana da shi a wajen shi ya karatu a wajen shi ya karatu saboda shi wannan qutaybah babban malami ne ya yi karatu a wajen manyan malamai wanda yana daga cikin wanda ya karatu malaminsa almajiri imam malik ya karatu a wajensa na'am abu amanata ya shi ma ya zantar da mu shi kuma daga simaku dan harbin in kaji sun ce an kuma kaga anan bai ce hadisuna ba bai ce akabarana ba bai ce an ba ana sai ce an to an din nan tana da ihtimali zai iya yiwa hadisuna ne zai iya yiwa akabarana ne zai iya yiwa an ba'ana ne to amma wanne ake nufi sai ka bincika to tun da sai ya jawo bincike malamai suka ce mu duk hadisi mu an an mu ba ma san shi a sanya shi cikin rubutu kawai domin malamin ya bugar da mu muna son mu gane shi da malamin ya karɓi hadisin ko ba shi da malamin ba kamar hausa suka ce haka aka ce to wai labarin makarici ke nan ya ce kai ma wanda ya faɗa mana da zaka ce wancan bai faɗa ba sai ce waye ya faɗa ce haka aka ce to waye ya ce kaza so kake ka gano magana nan tabbas ce ko ba tabbas ba ce ta sunan wanda aka jiyo magana a wajen shi to sai aka ɓoye shi aka ce haka aka ce to in ka ce an an an wani an wani an wani an ba ta iya tabbatar da cewa an yi mulaƙaci ko ba a yi mulaƙaci ba simaku bin harbin kaga ga wanda suke da wurin gawa za a ga ya sa ha ko ai kun ga ha ko to tawili kenan ma'ana ya bar wancan sanadin kuma ya ɗauko sabu cewa wannan hadisin ya same shi ta hanya biyu hanya ta farko daga kutai batu shi kuma kutai batu daga abu awana abu awana daga simaku bin harbi to ya aje wannan sane ce kuma hannadu ma ya ya karantar da ni wannan hadisin shi kuma wakilu ya rantar da ni daga Isra'ila da suke musumaku daga Mus'abu ɗan Sa'adin shi kuma daga ɗan Umara daga Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bi gairi duhurin ba a karɓar sallah in ba a yi tsarki ba min gululen ko sadaka daga kayan ha'inci. ka je ka yaudara ka yi ha'inci ka yi ko wannan kuma ka je ka yi sadaka da wannan kuɗin ko wannan ɗin Allah zai baka lada ba lada ɗin idan mutum ya yi sata ya yi sadaka da kayan sata to ta'adda ya kawai ta'adda ya in Allah zai ba da lada a wannan to mai kayan za a ba lada kai kuma a kama ka da kamar ta'adda amma Allah baya karɓar sallar da aka yi ta ba da tsarki kuma babu babu uzuri misali kaga mai ahalari ya gaya mana cewa wala yahillu takilu salati li adam taharati bai halatta a girkin ta sallah ba saboda ba a da tsarki ga lokacin sallah yayi gashi zai fita ka farka rana saura minti goma ta hudu ba kai sallar asuba ba ga janaba a tare da kai ko kuma a'a ga ga baka da arwala kuma ba ga ba ruwa kuma wajen ba ta yi ba za a yi a ce ba ko ga rigarka da najasa ba rigar da za ka sake kuma gashi in ka ce sai ka sake ko sai ka wanke minti goma zai wuce rana ta hudu lokacin ya wuce ba kai sallah ba malam mai halar ya ce isallah ka haka kada ka yadda lokacin ya wuce ba kai sallah ba wala hidu ta kiri salati li adama taharati bai halatta a jirkin ta sallah ba saboda rashin tsarki sallah karfin ta yafi karfin tsarki to saboda uzuri aka bude wannan kofar duk da akwai wannan hadisin amma idan aka samu uzurin da zai zama na tsarkin ba zai yiwu ba kuma in an ce sai ya yiwu sallah ba za ta yiwu ba to a hajji tsarkin a sallah amma hanadu ya ce da a cikin hadisin sa illa bi duhurin maimakon da gairu duhurin sai ya canza lafazin sai ce illa bi duhurin sai da tsarki mala abu isa shi turmuzin kenan domin shi wato sunansa kenan da ya sunansa kuma sai ya sa wa ɗansa sunansa sunan shi sunansa muhammadu bin isa sunan babansa isa sunan baban shi sunansa muhammadu sunan babansa isa to da ya haifi da sai sa masa isa kamar wanda ake ce baban gida to sai ake ce masa abu isa a sau shi fi hadal ba wa ahsan kaji yayi tambayi ya sa hukunci yace duk hadisan da suka zo a ƙarki to ba hadisin da ya kai ingancin wannan hadisi duk hadisan da suka zo a cikin ƙarki ne a sakku wa a hasanu shi yana haɗa siha da husun malamai da suka gabace shi da sauran malamai sahihi daban hasani daban shi ko sai ya haɗa hasan da sahihi duk a lokaci ɗaya ya ce wannan hadisin sahihi ne wannan hadisin hasani haka ce a to mutumin da wato yake babba ita ta ce babba kuma ya ta ce karami ba babban ya hada haka suka ce a ai almajiran suka ce a hadisin ya zo malam ta hanyar biyu ɗaya hanyar sayi ɗaya hanyar hasan to sai ce sayi wanda wannan hanya kuma hasan ta wannan hanya shi sa yake da ran guda biyu wabil babi a cikin wannan babi an abil mali daga abil mali an abi shi kuma daga babansa da abu huraira da anas da abul mali bin usama shi abul mali dan usama ismuhu amir wa yuqalu zaid bin usama bin umair al-huzali wannan shine hadisi na farko wanda imam tirmidhi ya bude wannan littafi da shi na cewa ya fara da maganar tsarki to kuma daga nan cikin tsarkin zai a duniya a ta magana akan hukunce hukuncen tsarkin kuma Allah ya da kowanne za mu dinga tafiya tare da wato raba musu hukunce hukuncensa na fikin cewa a fiki hance kuma wannan ya yake wannan ya yake musamman mafi yawancin imamu turmudin nan bashafi'i ne yana bin mazhabar imamu shafi'i to su kuma shafi'i da mu da shafi'a ko ce da maliku da shafi'i kamar jigawa ne da kano eh dan bambancin kaɗan za ka gani sun bambanta wuri kaza da wuri kaza amma duk sai ka kirge wuraren da aka bambanta saboda imamu maliku shi ya kama hannun shafi'i shi ya garbance shi ya karanta saboda haka ko da imam shafi'i ba ya tsaya wajen imam malik bane kadai ya karatu ya zagaya a duniya ya yi karatu to amma saboda yadda da ya da imam malik to duk inda ya je dan kwambiyu sai ya dawo da ya zo imam sai imam ya ce me ka samu shi imam ya girku a madina banda maka imam malik bai taɓa zuwa ko ina baya bukatar ya je garin kowa amma kowa sai ya zo gari yau shi ma maluku karatunsa da baki ɗaya a madina ya in ka ga yawon madina maka ya tafi aikin hajji kawai ya to amma irin su shafi da su ba ɗan madina bane suna yawatawa ya tafi haƙƙirai ya zo ko kuma hasham ya shiga misira duk neman malamai yanzu ina aka dosa to in an zo in ya dawo sai ce ya sai ce ai a gari kaza na ji malam wani ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza imam maliku sai ce a koma ga ya masa ya canja wannan magana ta ji yadda take ta ji yadda take ya ce to amma ai imam kai da kace kaza kaza ai shi ne yana ganin kaza ya ce a a magana kaza ita ce kaza ita ce kaza sai ƙara gyara mai ƙara saita shi kuma in ya ɗan zan kwana biyu ya ɗan shaƙi abin da ya shaƙa kuma sai ya sake nan sama to haka ya dinga yi dai har imamu ya bar duniya sannan ba shi kuma almajirai suka dinga kwarara zuwa wajensa don neman abin da ya samu wajen malamai musamman imam malik musamman ahmad dan hanbali imam shafi yana cewa na je bagadada na zauna a bagadada na baro bagadada ban ga matashin da idanuwa suke masa kallon girmamawa da ilimi ba irin ahmad dan hanbali saboda yana da cikin manyan almajiran da ya karanta a zaman sa a Baghdad to saboda haka ne mafi yawanci za ku ji ra'ayoyin Imam Shafi'i da ra'ayoyin mazhabar Imam Malik ana tafiya tare shi sa kake ganin mu a nan kasar ba mu bambanta littafan Shafi'awa da namu kaga tafsirin Jalalaini shi din malaman kasar ne suke karantawa shi kuma Shafi'awa ne suke karanta suka yi shi to amma ba ma nake sai ya kasa kunni ana tafsiri har a tashi bai ji inda aka karo da shi ba sai ji komai aka faɗa duk ɗaya ne saboda akwai auratayya fahimta tsakanin mazhabar shafi'i da mazhabar domin dama ukun nan su ne mazhabobi maliku da shafi'i su suna haɗe abu hanifa shi yake ware saboda shi kuma shi zama da mazhabarsa wato in ba a yi rabi da rabi ba to kashi sittin cikin ɗarin mazhabarsa fatawoyi ne ba hadisi ba ne fatawoyi ne da ya istin baɗinsu daga ayoyin alƙur'ani da hadisai saboda yana da jarinsa a hadisan alƙur'ani bai da yawa kamar na imam malik shi imam malik duk hukuncin da zai aje akan hadisi ko aya yake aji saboda garin da yake akwai cikakken jari na ilimin hadisi da fatawoyin sahabbai shi ko abu hanifa yana nesa kowa duniya ba karatu da yawa a wajen to amma akwai tsananin fasaha da fahimta da hazaƙa saboda haka a ƙarƙashin ɗaya ɗaya suka fitar da hukunce hukunce ta yawa to shi sa sai zamana su ake kiran su ashabul ra'ayi su kuma su maluku da shafi'i ake kiran su ashabul hadisi su da sun yi magana sai ce ga hadisi su kuma su abu hanifa da an yi magana sai kaza da kaza in ya haɗu da kaza sai ya haɗu da kaza sai ya haɗu da kaza na zo an tambayi maluku yanzu idan mutum wani rago yewa alade barbara haka haifi tunkiya to ita tunkiyar a ci ko ba a ci ba ba maluku ya ce an taɓa yi ya ce a wai a ƙaddara an yi ta ci to ba za a yi ta sai a hau a kirkiro a kirkiro a ce to da kaza zai zama kaza sai ce da a haka ɗa bari a yi tukun sai ka zo ka tambaye mu hukunci amma da an yi jinsu abu hanifa ya ce yanke hukunci sai ai tun da kaza zai zama kaza kaza zai haɗa kaza su hukunci shi kaza kawai amma su wajen shi imam maliku idan an zo nan sai a ce a a in ba ku manta ba a muwadda mun karanta wata alwala da aka yi a gaban abu musa ash'ari abin nan ya tambaye shi ya ce wannan wace irin alwala ce sai ya ce ya iraki ce ya ce a iraki ya tuna haji ya ce amma da wannan alwala ya iraki ce ko sai ce dan dai na ce iraki na dawo ko musulmi ne wata ya ce to in ba a iraki ba ina yake irin wanda aka to saboda su can daban su wa'annan da kamar insha Allah a hankali za mu dinga bibiyar gwargwadon abin da Allah ya fahimta da mu Allah ya za mu kwana a nan insha Allah wa ta'ala mana muwafaqa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.